dus a ɗimauce sun sa hannuwansu birbishin bakunansu ana ta koke-koke ana ta kuka saboda abin da magana ta ta mai ratsa jiki na ga wani tsoho yana tsaye kusa da ni yana kuka har sai da gemunsa ya jike da hawayensa yana cewa bi abi antum wa ummi kuhulukum khairul kuhul wa shababukum khairul shabab wa nisa'ukum khairul nisa nasrukum khairul nasr la yuqda wa la yuqsa wato yana cewa ku kan dattawan ku su suka fi kowane su dattawa haka kuma samarin ku sun fi kowane kowace samari matan ku su suka fi kowace samari tsatson ku shi fi kowane tsatson wato yadda ji mace wannan gida tana magana kai ka ce irin na mazajen gida ne ba za a iya kwatanta ku da waɗansu ba sannan bayan sai da zainab ta yi magana ta yi hudu ba sai kuma fatima a tsugura ana ce mata saboda ma'anan tsugura fatima karama ma'ana a kowace fatima a gida ma'anan su ke in ka ji an ce kubura akwai tsugura in ka ji tsugura akwai kubura ke haka ma in ka ji kubura akwai tsugura ke to fatima karama ma'ana akwai fatima babbado a wannan gidan ita yar hussein alaihi salam sai ita kuma lokacin yarinya ce yar shekara goma sha ɗaya sannan ita ma ta yi hudu ba sai bayan gogonta ke ta kuma ta sa mutane kuka hudubarta ta ce alhamdulillahi adadar ramda wal hasa وزنت العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن أولاده ذبه بشرط القرآن من غير ذهل ولا تراب اللهم إني أعوذ بك أن أبتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ الأخور والوصية علي بن أبي طالب المسلوب حقا المقتول من غير ذنب كما قتل وده بالأمس وانا أوزي في بيت من بيوت الله فيه معشر معشر مسلمة بألسنتهم تأصل لرؤوسهم ما دفعت عنه ما ما دفعت عنه ضيما في حياتي ولا عند مواتي حتى قبضه قبلته إليك محمودا نكيبا نيبا عليك معروفا مناكبي مشهور المذاهب لم يأخذ في الله لومة لائم ولا أذل عادل هديته اللهم للإسلام صغيرا هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدته وحمدت مناكبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبلته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رديته واعترته وهديته إلى صراط المستقيم أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والقدر والخيار فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا وجعل بلاؤنا حسنة وجعل عمله عمله عندنا وجعل علمه عندنا وفهمه وفهمه لدين لدنيا فنحن عيبة علمي ويؤاء فهمي ويؤاء فهمي وحكمي وحجته على الأرض في بلادي لعبادي أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير مما خلق تفضيلا بينا to na ɗan ɗauko muku karatun da san ba da da da ku larabawa ne da sai ta karanta kawai na huta ba tare da na na faɗa abin da ce ba duk magana na tana da tsawo a yadda aka sami ruwaya shi wato kamar da ke cewa balaga akan dunkula magana fasaha kuma akan warware donatar nan ya fi fasaha akan balaga ita kuma sai da zainab ya fi akan balaga kaɗan amma da ma'ana dunkule ita kuma bayan ita fatima ta sukura shekarar ta sha ɗaya kamar yadda ce ita ma ta magana mai shiga jiki da fasaha take cewa an baya godiya ta tabbata ga allah adadin yashi da tsakon kwani da kuma nauyin al'arshi har ya zuwa ƙasa ina gode masa ina imani da shi ina tawakkali gare shi na shaida babu ubangiji in ba shi ba shi kaɗai ba abokin tarayya kuma muhammad bawansa ne manzansa ina shaida kuma 'ya'yansa 'ya'yan muhammad ke da sallallahu alaihi an yi kashe su a gefen kurat ba tare da wani zunubi ba wannan ba haka ta ce ba ni ne na faɗa da wasu ita ta ce min gairi zahalin wala turar zubuhu bi sharti kurat wannan kuma ya zama abin da muke ce ma balaga zubuhu bi sharti kuratin min gairi zahalin wala turat an an yanyanka su a gefen furat furat wannan kogi na furat wanda suka hana su shan ruwan suna ji suna gani ba tare da wani laifi an ba su na ta ce allah yana neman tsarinka akan in kira maka karya ko kuma in faɗi wani abu saɓanin wanda ka sauka na alƙawarra da wasiya da wasiya ga Ali bin Abi Talib wanda aka kwace mahaƙinsa wanda aka kashe shi ba tare da zulmi ba shi baban Ali bin Abi Talib ke kamar yadda kuma gashi yanzu an zo kuma an kashe ayan Ali da aka kashe shi a ɗaki cikin ɗakunan Allah a cikin wannan ɗakin akwai mutane musulmi da harsunansu wato da fatan baki sun ce su musulmi amma da abin da suka aikata a ɗakin allah aka kashe bawan allah nisanta ta tabbata gare su ba su ba su taɓa tunkuɗe masa wani zargi a rayuwarsa ko a mutuwarsa har aka karɓe shi wato ba a taɓa samun ba su taɓa samun shi da ce ga laifin da ya yi ba yana da rai ko bayan rasuwarsa har allah karɓe shi tsaftatacce tsarkakakke kuma wanda aka sani da darajoji kuma wanda ya shahara da ainihin ɗabi'o'i na gari na gargaɗi zargin mai zargi a allah bai taɓa kama shi wato bai taɓa jin tsoron kar a zarge shi akan al'amarin allah ne zai abu ko da ma mai mutane za su yi aiki ba daidai bai kuma taɓa kauce ma shiryansa ba shiryarsa na musulunci wanda allah shirya shi tun yana dan karami kuma ya zama har ya zama titijo abin yabo bai gushe ba yana mai nasiha gare ka ya rabbi da manzonka har takardiransa ya zuwa gare ka yana mai guje ma duniya ba mai kwaɗayinta ba mai kwaɗayin lahira mai jihadi a tabarkinka ka yarje masa ka zaɓe shi ka shiryar da shi ya zuwa ga tabarki madaidaici sannan bayan wannan bayan ta ta dangare da amirin mummuni ta ke magana bayan ta yi wannan sai ta ce to bayan haka ya ku mutanen kuba ma'abota yaudara da makirci da tinkaho da takama mu iyalan gidan idayen gida allah ya jarabce mu allah ya jarabce ku da mu ya jarabce mu da ku allah ya jarabce mu da ku ya jarabce ku da ku ya jarabce ku da mu sai yasa namu jarabawa kyakkyawan jarabawa ne kuma ya aje ilmin ilmin sa Allah ta'ala a wajenmu da fahimtar addininsa da wajenmu mu ne burga mai ilminsa mu ne ma'ajiyan fahimtarsa da hikimarsa mu ne hujjansa a doron a ƙasarsa ga bayansa Allah ya girmama mu da babban karama ya fifita mu da annabinsa muhammad sallallahu alaihi wa a kan da ya dama da aka fifita falala ga ta a sarari amma sai kuka karyata mu kuka kafirce mu mana kuka ga kashe mu ya halatta dukiyanmu ma kuka mai shi da dukiyanmu ganima mu ne kuma shi mu kamar ka annana auladu tur au kabul kuma shi mu kamar 'ya'yan turkawa da kabul da kabul lokacin turk turkawa kenan a wancan lokacin wasu ƙabilu ne wanda ake yaƙansu kabul kuma su ma kabul ƙasa ce ita ce afghanistan ta yau su ma lokacin duk mutane ne masu ana sun masu bautan gumaka ne ta bukatu ganin duk saboda ka ana yakan su ne akan ji a yaƙe su a nan akan ɗebo bayi akwai bayi da yawa da an ɗebo su da to da kabul kamar waɗansu ba'arin mutane a fitattu za ka ji a tarihi sai ka ce ai daga kabul aka kamo shi to wannan lokacin kenan a kabul yanzu birni ne babban birnin kabul shine babban birnin afghanistan a yau a wannan lokacin a dacen wancan lokacin duk area din ana ce mashi kabul ba birni ne kawai ba duk area sunan shi kabul ba afghanistan ba ma har da wayansu wuraren da kewaye da wurin ya buga haci shine har sojajen su indiya din da sunan su kabul a lokacin tunda duk abin da masu bautan gumaka ne akan yaƙe su in sun sarar da farin larar da sun musulunta in basu musulunta ba na ake kamo bayi dama akan inda ake samun bayi bisa ƙa'ida ta shari'a shine a wajen yaƙi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai a nan ne kawai ake samun in an kama mutum yake zama bawa amma banda yaƙi tsakanin musulmi da musulmi ba ba ba ba ba ba ba bautar da na'am sunan halifofi akwai halifan da ya ce ya kama musulmi ya bautar amma halifan farko ya kama musulmi ya bautar halifa na biyu ya ce lalle ba zai ba zai bautar da musulmi ba ya mu ya suka yi gaddama a tsakaninsu da halifcin ya zo akan na biyu ya sake su ya ce dama kowa bayi bai wannan ya nuna suna da sunnoni daban wannan akan mumbari kawai cewa akan wannan fadan ma'amuna ya kafa hujja da wannan cewa da suke cewa an ce abi wa'annan halifofin to wanne za a bi wannan ya kama musulmi ya bautar na biyu ya ce mashi ba a yin hakan ya ce shi haƙƙinsa da ya zo halifa ya ce ku tafi dama ba a bautar da musulmi wannan wannan hukunci na halifa na biyu shine hukuncin amirul mu'mini a yakin jamal suna tsammanin za su sami bayi sai ce ai lalle ba a samun bawa a yakin tsakanin musulmi da musulmi ba a kama ba ko wanda aka kama sakin shaki sai dai a kama shi a lokacin yaƙi da amma an gama za su fi shi amma ba a bautar da ba a bautar da musulmi in an kama shi a yaƙi to sai wa- wa- wannan kenan eh, wato kenan abin da yi- abin- abin nufi cewa ka- kamar ana yaƙan waɗanda suke ba musulmi ba misalin turku da kabul na faɗin wannan ne domin a wancan lokacin haka ne amma yanzu kabul da turku musulmi ne tuntuni har turkawa ma ba z- su a wurinsu kamar yadda mutanen mu a nan suka suka ɗauki hausawa ko fulani a wajen fulani in suna magana su iya za ka sun ce ai baba fulatani mai ne baya sallah to haka ma yan su jahilan hausa ka ce bahaushe ne ce ba bahaushe ba ne baya sallah wato ainihin ma'ana su sun ɗauka wato ma'anan eh, musulmi kenan ko ba alfura su su- su a wurin su sun suna ganin kamar kasantuwan ka ba fulatani yana nufin kai ba kai musulmi ko ma bahaushe wato a yanzu haka ba to turkawa turk a wajen turkawa su su masu ɗauka in an ce shi turk turk ne ko ko kafiri wato kaga su sun ɗauka turk yana nufin musulmi ke mai musulmi ke a turai ma har yanzu da izgili ba sa ce musulmi musulmi tsakanin yan bosnia har da yan tursurwa waɗannan yan sarbiya ɗin ba sa ce musulmi turk suke ce musu har yanzu ba sa ce musu musulmi in s- in ka sun ce ba su kalmar musulmi ba su amfani sai dai su ce mashi to ma'ana musulmi ke wato su surbawa ne in ka zama musulmi ka koma baturki saboda haka b- b- a wannan lokacin ma- abin da mu ce yadda take faɗi daidai ne saboda ma'ana ana kaya kamar mu ƙabilun da suke ba musulmi ba wanda ake yakan su su shi- su shigo musulunci in sun ƙi a kama su sun zama bayi kamar haka kuka yi mana kamar yadda kuka yaƙi kakanmu jiya yawa ya to ji- aka aka- aka suka yaƙi kakanmu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainihin dakubbanku na ɗigan jini daga da jinan ramu mu iyalan gida saboda ƙiyayya wanda ya gabata wanda yanzu idanunku suka nasu da ya kai wannan ta an samu su wato wannan shine dalili ya ce kama qatartu jadduna bil amsa wasu yufikum taqdiru min dima'ina ahlul bayt li hiqdin mutaqaddimin qarrar li dhalika uyunukum saboda wata kiyayya wanda ya gabata jikakka a zuci akwai jikakkiya a zukatanku wanda yanzu kuka na tsaye wato ramuwan gayya kun yi ramuwan gayya jiya da kuka ya- yaƙi kakanmu kamu kakanmu ya yi nasara a kanku ya yi nasara a kanku a badar ya yi nasara a kanku a uhud duk da kun yi barna a uhud sun fi sun sun- a- uhud sun ko sun yi murna sun ce sun rama to kuma ya yi nasara a kanku a a hunain badar da hunain shi kuma amir shi ne nan yau kuma gashi ko rama kuma zukatanku suka yi su- su- su- suka yi- kuka yi- kuka yi farin ciki a zukatanku ƙire ga allah da kuma ma- makirci da kowa ƙulla kuma allah shi ne mai saka mai zagayen makirci wala- wala wa khairul makiri to kada ku yi farin ciki da abin da kuka samu na jinenanmu shekar da jinenanmu da kuka yi da abin da hannunku suka ɗiba na dukiyoyinmu domin abin da ya same mu na musiba wannan babban musiba ta same mu wani abu ne da yake dama a littafin Allah tun kafin ya faru ya halitta wannan ta yi masa fi kitabin min qabl an nabra'a إن ذلك على الله يسير لكي لا تحصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور wannan da sanu za mu zo inda yazid shi ma yake yake yake ce ma imam zainul abidin abin da ya same ku sakamakon aikin ku amma ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum da ku kuka ja maka ku sai ce a wannan ayan ba dan daya ne da mu ta zo kan wanda wanda ta zo ka dangane da shi ne ma asaba min musibatin illa fi kitabin ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسر على إن ذلك على الله يسر لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أصابكم إن الله لا يحب كل مختار فخور abin da ya same ku na masiba a ƙasa ko a doron ƙasa ko a kanku to yana cikin littafi tun makafin a fare ta ita ƙasa ɗin ke kafin a sauran ita sama da sammai da ƙasa ne tun farko rubutacce ne domin kada ku yi baƙin ciki na abin da ya kuɓuce muku ko kuma ku yi farin cikin abin da ya same ku allah baya son dukkan mai alfahari mai mai tinkaho mai rabar mai alfahari ya ce tirmaku ku duba ku saurari kai ku saurari la'anta da azaba kamar ya sauka muku kamar wa'annan su kamar su kamar la'anta ta sauka muku azaba ma ta sauka muku ku saurara kuma ku saurari bibiyan masifofi za su same ku daga sama allah ya kan muku da azaba ya ɗanɗana ma maku tsananin juna wato ya haɗa ku haɗa da juna sannan kuma ku dawwama a cikin azaba mai raɗaɗi rana alƙiyama saboda zaluntan da kuka yi zaluntan mu da kai ku saurara la'antan Allah ta tabbata akan mutane azab kai can ku kun san wayansu hannuwa ne naku suka sossoke mu kun san wace rai ne kuka cire da wani rai ne kai wanda kuka iya fita kuka ya zuwa ga yakanmu kuma da wani kafa ne kuka yi tafiya ya zuwa ainihin gare mu kuna son kuna dan yakanmu wallahi zukatanku sun bubushe kuma hantunanku sun sun kaushi kuma an yunke zukatanku an yunke jinku da ganinku kuma shaidan ya sawwala muku ya muku shifta ya sa shamaki a ganinku kuka zama ba ku shirya to maku mutanen kowa yanzu ya kuka yi da gadon manzan Allah sallallahu alaihi wa a gare wani wata nufin imam Hussein ke ainihin kuma yaya kuka taɓar da shi kamar yadda kuka yaudari yadda yadda kamar yadda kuka yaudari dan uwansa tana da kan ali ali bin abi ta mace ali bin abi kakana to da kuma ƴaƴansa da zuri'ansa tsarka domin da bijiya ya kuka ya kuka yi manzan Allah ya kuma ya daga ba kuma ya kuka yi ma dan uwansa ali su mutanen kufa dama nan ne garin ali din nan ya nan ya zauna kuma kazalika shi ma ainihin ya ta fama da su akan su yaƙi su yaƙi maki-maki suka ƙi har dai abin da ya faru yau ka lamar ya koma hannun makiya sannan kuma yau gashi sun ce ɗan alidin ya zo sun tuba yau kuma gashi kuma abin da suka juya suka yi sannan kuma har wani mai alfahari a cikin ku ya alfahari yana ce ya alfahari yana cewa na hannu katal na aliyan wa bani ali bisufin hindiyatin wa rimahi wasu rabna nisa'ahum sabiya turkin na haznahum fa ayyuna nifahi wani wani wani ne yawa kafa yana kirari yana faɗin wannan fato yawa mu mun kashe mun yaƙi ali da yayan ali da takubban indiya hindi hindi takubban in- indiya da kuma masu kuma mun riba ce matansu ta yadda ake riba ce turkawa wato amma daga dara yake ba kai mai faɗin wannan magana tirmaka ainihin ka taɓe hakana alfahari da kashe mutanen da allah ya tsarkake su ya busar musu da dukkan aibobi a tunanin da aikin tarihi bi katil kaumin zakahum allah wa taharahum wa taba anhum rijsa to fa inna ma da kullum in maktasaba wa ma qaddama yada to kowane mutum za shi ga abinda ainihin ya aikata ne da abinda hannunsa ya gabata gabata gabata wato kowa kowa ne yana kowa ne yana aiki ne zai kuma je ya ga sakamakon aikinsa kun mana hassada ne a hasattumuna hassada kuka yi mana wai laku eh ma'ana aishi eh shi ne hasada ce alama faddalar na lahu alaikum kun yi mana mana hasada ne bisa ainihin fifita mun da Allah ya yi fifita mun da Allah ya akan ku wato ga wannan wannan gida ne da Allah ya ma daraja bisa daraja amma sauran mutane su ba ka suka so sun so su bice wannan daraja din Allah bai yarda ba sai da ɗaukaka gidan yi to yau yau suna ganin kila sun yi na ƙarshe kila tsammanin su yau an gama yanzu gidan ilal abad an riga an gama ba zai sa an riga an gama da su saboda wannan manzo ya zo da addini suka ga ɗaukaka ne ga gidansu suka ƙi kuma suka yi gazbin al'amarin suka mai sheshin mulki da ya komo gidan suka sake dara suka yi abubuwan suka yi kuma suka haka da shi ne da shi ne ɗin dalilin kenan maganin kenan ƙwara ɗaya to wannan fadarar da su kuke mana hasada a kai to me zunubinmu zalika fadlullahi yuti man yasha wannan Allah ne yana ba wanda ya ga dama wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur wanda Allah bai sa mishi haske bai da haske kuna kuna kuna mana hasada akan domin ya zunubin mu fifi ko ne waye baka to Allah ya bayar wato wanda yake jin haushin wani akan wata ni'ima a bisa gaskiya Allah yake jin haushi cewa yake Allah bai san inda ya kamata ya sa ni'ima da Allah yake faɗa duk wanda yake ma wani hasada kan ni'ima da Allah ya masa da Allah yake faɗa cewa yake kaga Allah inda ya ba wannan wannan abu ai ba wannan ya kamata ya ba to ko ya je yana faɗa da wannan akan mene yake faɗa da shi akan ni'iman da Allah ya bashi to kaga wa yake jin haushi kenan Allah ne ya bashi don haka falala irin na annabci wanda Allah ke ba wanda ya ga dama ba wani abu ne wanda yake zaka ce ba gasa ake yi kai ka iya kai ma ka kwace kai ka zama annabi Allah ne ke
bayan da ta yi wannan magana ni na takaita muku maganan a, da- da hausa a takaice ita ma na cewa ta yi fasaha to ita ma ta yi fasaha da balaga Na- maganan ta tafi da gogwar ta tsawo Amma ita gogwar ta tafi dunkulawa to bayan wannan magana da ta yi sai kuma mutane suka shiga kuka sai kuka sai kuka suna suna buge-buge suna cewa hasbuki ibnatan tsayibi wato tana ci magana suna cewa ya isa haka nan ke yar tsarkaka ne faƙar a haɗakti ƙulubana kin kin ƙona zukatanmu wa'an dajdi nuhurar na kin kin eh, nunar da kirazan wato kin sa kirazan wato sun sun sun irin da a ce kamar da hausa a ce sun yi ligis a ce sun nuna wato saboda magana ta an da- an- an daka zuciyar an an- zuciyar ta da ku sosai kamar kamar a dandaka wato kowa ya shi magana ta shige su dus dus ko du- suka ce ma isa ce ya isa haka nan ke yar tsarkaka maganar ta ke ta ta ta ta ta ta yi ta ru- ta rugurguza mu ta karyar da zukatan mu yanzu kuma dai duk dai sai koke koke ake ta tsaye sai ta yi shiru to bayan nan sai kuma wata mai hudu ba ita ce ummu kulsum yar ali bayan ita fatima su ke ita kuma ta yi magana tana mai ɗaukaka sauti da kuka tukun sannan ta ce ya ahalar kufa sau an lakum malakum hazartu wa husainan husainan qataltu ta ce ya adar kufa sau'atan lakum malakum hazartum husainan wa qataltumu ya ku mutanen kufa tirmaku husaini kuka tabar kuka kuma kuka yaƙe shi kuma kuka ɗibi dukiyoyinsa kuka gaje shi ko kuma kuka ribaci matansa turmaku nisanta gare ku kai can ku wani irin laifi kuka ɗauka yanzu a bayan ku wani irin ji- jine wayansu irin jine ne ne kuka shashekar wayansu karimai ne kuka ku- kuka kama wace yarinya kuka tuɓe makaya wayansu dukiyoyi yanzu kuka ɗiba a matsayin ganima kun kashe mafifitan mazajen mazaje bayan annabi an tuzge rahama daga zukatan ku sani rundunan allah su ne masu rabauta ala- ala inna hizballahi humul muflihun wa hizb- wa- wa- wa hizbar shaitani humul khasirun wato rundunoni ne biyu ke tsakanin rundunan allah da rundunan shaitan kun kashe ɗan uwana bisa zalunci to turmuku za a yi muku sakamako da wuta wanda ƙunanta ke tafafasa kun shekar da jinai ne da allah ya haramta shekarwa kuma alkur'ani ya haramta sannan muhammad ya haramta yake ta sa wannan kalma a cikin nizami ne waƙe ne ta yi ta ce ƙaltartum a ki zulman wa wailun lu'ummikum satujzauna naran harriha ya tawakkalu safaktum dima'an harrama allahu sabka wa harrama hal qur'anu thumma muhammadu wato kun shekar da jini nan da alkur'ani ya haramta manzon ma- muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ma ya haramta shi ma sai mutane suka suka sake barkewa da da koke-koke da da- da niya mata suka baza gashin kawo kansu suka shiga ɗiban ƙura baya suna zubawa a kawo kansu suna marin fuskansu suna dukan kansu suna marin kumatansu suna ta kiran wairu da subu alamun bakin ciki wanda su- a- al'adar laraba suna yi har yanzu suna yin wannan ainihin mutum sai ya ɗibi ƙura ya zuba a kai shi da daddaka to su- su lokacin suka ma- mata suka bu- gashin kansu su ɗiba su sa ƙura su buga su bubbuke kan suna- suna- suna ku- suna kururuwa bayan da suka ji wannan yanzu su ne yanzu abin da suka yi kenan yanzu kamar kai ka ce lokacin da suka je musamman suke yaƙa ba sai yanzu ne suka gano a jinin manzo Allah muka sheƙa a yi wannan gida tsarka ne muka muka yi ma wannan walakanci yanzu kamar yanzu ne suka gano mai suka yi maza ma suka yi kuka ba a taɓa ganin mai ku- ma- makoki da makokiya da ya wuce na wannan rana ba to sai kuma wani mai hudu ba ɗin a wannan iyalan gida sannan imam zainul abidin ya ma mutane alama da su shiru sannan ya miƙe ya ce bayan ya yi hamdara ga allah ya yabo gare shi ya ambaci manzo allah sallallahu alaihi wa alihi da abin da ya dace a mace shi ya yi sarati gare shi wato wannan ba a kawo a takaice kenan ba ba a kawo duk wa'annan hamdara da salati din to sai ce ya kuma ayyuhan nas man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana u'arrifuhu bi nafsi ya ku mutane wanda ya sanni ya sani wanda bai sanni ba kuma zan sanar da shi ko ni wane ne ana ali ibn al-husayn bin ali ibn abi talib alayhi wassalam ana binu man tuhikat hurmatuhu wa sulbat ni'matuhu wa tuhibat maluhu wa subiya iyalu ni ne dan wanda aka keta alfarmansa aka sance masa ni'imansa aka ɗibi dukiyarsa aka ribace iyalinsa أنا ابن المضروب بشرط القرآن من غير ذهب ولا تراب وأنا اجتمع آه، س- سيدة فاطمة الزبرة تاكاوانا نيني أن من دا أكا ينكا أجيب قرات باتارد ونليدي أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا نيني أن من دا أكا كشي sabran kisan mutum sabran shine gashi ba yadda zai a nutsa da shi a kashe shi ba kashe mutum sabran shine ainihin wato da- bi- ya- bisa dauriya ma'ana ya halin kawai sai dai ya daure a kashe shi kawai ba abin da ya iya yadda ake yadda ake kisa ana yin gaba da gaba ne tsakanin gwaraza biyu a kwama ɗaya ya kashe ɗaya shikenan an gama haka haka ake amma ba a tsa- tara mutum ba shi da ba makami a hannunsa a yanka shi an aka kama mutum ba makami da hannunsa aka kashe shi saburan ke amma a yadda ake akan kashe mutum ne ana yaki ana yaki ake kashe mutum idan aka kashe aka kashe ka a- a fagen fama ma'ana wancan da ya kashe ka ya fi ka jaruntaka a yaki ya fi ka iya yaki ke saboda haka shi wanda ainihin wannan ya nuna kenan an- an ci ƙarfinka ne saboda an fi ka iya amma an kashe ka sabran ne an ba ka da makami a hannunka aka ci ƙarfinka aka kashe ka shi da aka yi cewa kafa bi da ka fahara wannan ya ishe mu kuma alfahari cewa ainihin mu babanmu kashe shi aka yi ba ba kisan gaba da gaba ba an same shi ne kawai aka rutsa da shi aka kashe ya ku mutane da ko Allah har kun san cewa ko kuka rubuta ma baban kuka yaudare shi kuka ba shi alkawari da kanku kuka da mubaya amma kuka da kuka yaƙe shi kuka taɓar da shi to tir maku da abin da kuka gabatar ma kanku kuma tir da wannan irin ra'ayi na ku da wani ido za ku dubi manzan Allah in yayin da zai rika ce muku kun kashe 'ya'yan gidana kuka kefa keta alfar mata to ba ku aro mata ya za ku yi in annabi ya gaya muku haka sai kuma mutane sai suka shiga kuka kuka kuma sai da yanzu yanzu suna tunanin yanzu gobe za su ga manzo Allah ya ce kuka ke fita alfarma ta to ba ku al'umma ta inda manzo Allah ya ga mutane wannan ai suke sun san ina ra'ayi da su kuma ke an gama ku sai ina wutar da ba za a fita ba ke ku sai kuma ku sai koke koke kuma suka sake dagawa daga kowane nahiya suka shiga ce ma juna mun fa halaka ba mun fa halaka ba mun halaka sannan imam zainul abidin alayhi salam ya ce da su to allah ya ji kan mutumin da ya karbi nasihata ya kiyaye wasiyata da kuma wasiyata saboda allah da kuma manzansa da iyalan gidansa muna da kyakkyawan misali daga wajen manzo allah sallallahu alaihi sai duk mutanen gaba ɗayansu suka ce mu masu ji ne ya ɗan manzan Allah masu bi mun wato faɗa mana kenan za mu ji za mu za mu kuma kiyaye alkawarinka kuma ba za mu guje maka ba a wannan karo umurce mu Allah ya rahamshe ka duk cikanmu nan rundunanka ne masu adawa da makiyanka masu biyayya ga mabiyanka da ƙeya ga makiyanka in kama ce mana yanzu mai yazidu bara'a duk wanda ya zafi mai mishi bara ya mana kawai yanzu mun ji yanzu ka gaya mana kawai mu bi in ma ka ce yanzu a je a yaƙi zidu ne kawai sai mu je mu yaƙi shi sai babu zai nuka addinin alaihi salam ya ce haihata haihata ku wa'annan ayyuhal gadaratul makara hila bainakum wa baina shawati anfusikum hila bainakum wa baina ma yashtahu yace hayata hayata har abada har abada ku wayannan masu mayaudara an shiga tsakanin ku da abin da ranku ke so wannan da kuke so tuni a ya riga wuce an yi an sha maki ya shiga tsakani kuna son ku zo mini kamar yadda kuka zai ke ma babana kafin kafin yanzu da allah hannun da ya je ya kashe husaini da jinin husaini a hannunsa zai miƙa mazayin al'abidi na hannun ya ce ga mabaya ai wani wannan hannun har abada ba zai yiwu ba yanzu su yana kuka suna kuka yanzu ga su ga hannun bayansu in ma ya ce yanzu aje a yaƙi yazidu sai aje a yaƙi ce ina kuna son ku yaudare ne da kuka yaudari babana yanzu hannun da yake cakuɗe da jinin husaini ina da ina shi ina yaƙan maƙiyan husaini ya riga ba ya riga ya wannan an riga an gama an shiga tsakanin wasu da wannan sun riga lokaci kalilan wanda aku gane wani wani lokaci da kamar kan so ina cikin magana in da yana sharhi ba nake ji nan na zo mai tsere ko da ke wani lokacin da zo sharhin sai wanda ya faɗo man da kai lahaza ne kawai domin su shi lokacin jarabawa za ka istidami ne ga lahaza jaraba in ta zo ƙibtawan ido ne ƙibtawan ido ɗan lokaci ƙalilan ne amma tanadinta sai a shekaru amma in ta zo ɗan lokaci ƙalilan ne sai ta zo ta wuce wato lokaci ƙalilan mutum zai ɗauki wani mataki ya zama ya sami rabon har abada lokaci kuma ɗan gajere zai sami hasaran har abada ƙimtawan ido ne ɗan latsa ne ba wai zamani ne mai tsawo ba yana iya zama ma bai ma kai mu ce mishi mintoci ba sakan a lokacin zai ɗauki mataki don akwai wanda suka canza ai akwai wanda suka canza suka koma a cikin jama'a musulun akwai wani wa da kani da suka ji kiran imam musulun sai suka juya kan mutum sun zo tare da umar bin sa sai suka juya kan suna yakansu sai aka kashe su to irin wannan kalilan suka samu wannan juyawa da a ce da yawa a ce wanda lokacin da yake kiran nan da yawan gaske sun juya sun ce lallai ba za mu ko za mu yaƙa wanda zai yaƙe to kaga da abu zai canza to amma a daidai wani lokacin kowa sai ya tsaya na ganin in ya ko za na ai ba za a yi nasara ba su suna tare da mutikin da ce ya ƙare kuma wasu har da neman neman matsayi suna neman ce a kai ma sarki labari na bajintar da suka yi a wannan lokacin don su sami matsayi shi kenan an wannan lahaza an riga an gama kamar yadda ita kuma sai da fatima ta zukura take cewa an jarabce ku da mu an jarabce mu da duka jarabawa mu na mu jarabawa kyakkyawan jarabawa ku ko na mu ga yadda ya kasance to yanzu mutanen nan sun ce wai yanzu imam zainul abidin za su yi mishi mubaya su yaƙi maƙiyinsa shi ne ya ce masu kalla bayan ya ce hayata hayata ya ce kalla tun miki bai warke ba miki bai warke ba kuma na miyako yana zuban jini an kashe babana da iyalan gidansu da wanda suke tare da shi kuma ban manta da yadda aka yashe da manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma yadda aka yashe da babana ba da 'ya'yan babana ko kuma ga ainihin ɗacin wannan yana makogoro na gashi kuma ciwonsa na kirje na a yayin nan kuma yanzu ce ku ce za ku min baya amma abinda nake na wajenku abu ɗaya ne wa masarati an ta kunu lalana wala alaina abinda nake na wajenku abu ɗaya ne kawai kar ku zama gare mu kar ku zama a kanmu ba mu ce ku goyi bayan mu amma akalla kar ku kar kuma ku zama kuna faɗa da kawai ku shi kenan ku dai ku zura mana ido ne kawai ba ku taimaka a kan mu ba kuma ba ku goyi bayan mu min da nake na wajen ku ya ce radina minkum ra'asan bi ra'asan falalana wala alaina wannan duk lalana wala wala alaina mun yadda da wannan da wajen to daga wannan magana na imam zainal abidin za mu tsaya domin wannan an a lokacin da aka shigo da su gari ne kafin a kai su fada jama'an gari sun tattaru suna suna kallo suka fara koke-koke suna bakin cikin abin da ya faru abin da hannuwansu ya suka aikata yanzu suka lura mai suka yi wanda aka muka jawabin sai da zainab gare su da kuma sai da fatimata subra da sai da umu kulthum da kuma yanzu imam zainab abidi duk suka yi magana da su to nan gaba kuma za mu ɗora a kan shigarsu inda aka shigar da su wajen ibn ziyar sarkin kuba ta ɓangaren yazidu وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه